نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشيد درسينا همسنة تقوس لتاف والأدب المفرد مع الإمام البخاري zamu yi ƙoƙarin karanta hadisi na 299 zuwa hadisi na 306 insha Allah kuma wannan darasi yana karantar da mu cewa muhimmancin zaman lafiya ya fi na dukiya al'imam bukhari ya kawo babi na 140 ya ce almalu salihu lilmar'i salihi dukiyar kwarai ga mutumin kwarai wato matsayin dukiyar kwarai ga mutumin kwarai حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي موسى بن علي يتنا جمعي فينا أنا كرسا أولي بن رباه المصري يقول يتي سمعت أمر بن العاسي ناجي أمر بن العاسي sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kala ba asa ilayyan nabiyu sallallahu alaihi wasallam amru bin al-asi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika a kira ni fa'amarani an akhuza alayya thiyabi wa silahi ya yi umarni gare ni cewa in riƙi kayana da kuma makamaina wato in ɗauki guzuri guzurin kayan sawa da kuma makamai sun ma'atihi sannan in zo gare shi wannan shi ne sakon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika masa fafa'altu sai na aikata haka ɗin na ɗauki kayan da zan sa wato guzuri kenan na tafiya kuma na ɗauki makamaina fa'ataituhu na taho gare shi wa huwa ya tawabba a lokacin da taras da shi yana alwala fa sa'ada ilayya al-basara sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya daga ganin sa gare ni thumma ta'a sannan ya saukar da ganin wato ya kalle ni sama da ƙasa saboda manzon Allah ya gani ko na shirya ko na dace da sakon da zai tura ni don haka yasa annabi sallallahu alaihi sallam ya kalle shi sama da kasa sun makala sannan sai annabi sallallahu alaihi sallam ya ce ma amru bin al'asi ya amru inni uridu an ab'athaka ala jaishin ina da nufin in tura ka ka shugabanci wata runduna ta mayaka ina so ka jagoranci wasu mayaka wannan shine dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika masa cewa ya ɗabi kayansa ya ɗabi makamansa sannan ya zo idan ka tafi wannan yaƙi fa yughnimuka Allahu Allah zai baka ganima wa argabu laka ragabatan min al-mali saliha ina maka kwadayi na samun wani abu daga dukiya na kwarai ina maka kwadayi na samun wani abu daga dukiya na kwarai wanda wannan yake tabbatar da cewa dukiyar ganima dukiya ce ta kwarai idan wannan jihadin ya dace da jihadi ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kultu sai na ce inni lam uslim ragabatan fil mal ni ban musulunta saboda kwadayin dukiya ba ya rasulullah abin da yasa ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka saboda shi manzon Allah da kansa ya faɗi dalilin da yasa yake son ya shugabantar da shi ga wannan wannan ayari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina nufin zan baka shugabanci akan wata runduna da zan aike ku in kun tafi yaki fa yughni muka Allahu Allah zai baka ganima kaga ya faɗi hikimar da ta sa aka zabi Amr bin al-As wannan dalili yasa Amr ya bada amsa da cewa inni lam uslim ragabatan fil mal ban musulunta saboda kwaɗayin dukiya ba ya rasulullah Amr bin al-As jagora ne na mayakan mutanen Makka dottijo ne gwanin yaki kwarai ya musulunta hijira ta takwas tare da khalid bin walid wanda dama su ne dakaru na mutanen makka waɗanda musulmai ke shakkansu sai gashi shekara guda sun musulunta da wanda ke tsaron ɗakin ka'aba shine usman bin talha wanda makullin ka'aba yake gudunsa a shekara ta takwas gaba ɗayansu suka zo suka musulunta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dalilin yasa amru ya ce masa ya rasulallah ni ban musulunta don kwaɗayin dukiya ba inna ma aslamtu ni na musulunta ne ragabatan fil islam saboda kwaɗayin addinin musuluncin shi kansa fa akunu ma'a rasulillah in rika kasancewa tare da manzon Allah ya zama gani ga manzon Allah in karanci addinin musulunci idan ko na tafi yaki kaga ban zauna da shi ba fa kala sai manzon Allah ya ce masa ya amru ni'imal malu salihi lil mar'i salihi ma dalla da dukiyar kwarai amma fa ga mutumin kwarai wato dukiya ba a bar a guje ta bane kaga manzon Allah ya tabbatar da cewa dukiya ni'ima ce da ya kamata Aisha a wata yace ma dalla da dukiyar kwarai amma ga mutumin kwarai Amr bin al-Asi daga wannan lokaci ya amsa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga jagorantar mayaka kuma ana ta cin nasara a takaice idan ana maganar wanda ya ba da gudunmawa mafi yawa ta wajen yaduwar musulunci a afirka shine amr bin al-asi gaba ɗaya afirka idan ana maganar mutumin da gwagwar mayarsa tafi yawa ta wajen tabbatar da sunnar manzon allah a doron ƙasa to babu shakka amr bin al-asi yana ciki kuma gashi ba yaro bane domin ya girmi sayyidina umar yana cewa ya ma san ranar da aka fi sayyidina umar Allah ya kara musu yarda a lokacin da amur bin al'asi ya zo rasuwa abinda aka tara na dukiyarsa kamar yadda ya zo cikin siyaru a alamin nubala na al'imamu zahabi yana mujallar na uku shafi na saba'in da shida khallafa amwalan kasira ya bar dukiya da yawa wa abidan wa aqaran ga bayi ga gidaje wa khallafa min zahabi wato zinari kadai da ya bari in ji al'imamu zahabi saba'ina raqabata jamalin mamlu'a zahaban za a samu rakumai kamar guda saba'in a cika wato zinari a dankara ma kowane ba za su ɗauki yawan zinari shi ba kaga abin da manzon Allah ya faɗa na cewar ina ma kwaɗayin ka samu dukiya dukiyar nan ko ta kwarai domin dukiya ce ta ganima annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa dukiyar ganima dukiya ce ta kwarai don haka yasa ya ce wa argabu laka ragabatan min almali saliha wannan hadisin da muka karanta a cikin al'adabul mufrad al-imam ahmad ya ruwaito shi cikin al-musnad yana mujallar na hudu shafi na 197 hakanan al-imam ibn hibban ya kawo shi hadisin hadisi na 3210 hadisin babu shakka ya inganta kamar yadda ibn hajar ya faɗa cikin fathul bari a mujallar na takwas shafi na 75 abinda za mu lura da shi game da wannan hadisi wanda shi yasa al-imam bukhari yayi babi kafin ya kawo hadisin yace al-malu salihu lil mar'i salihi dukiyar kwarai ga mutumin kwarai don haka dole abubuwa guda biyu din nan su haɗu kafin a yaba ma wannan dukiya dukiyar ta zama ta kwarai kuma ta dace da mutumin kwarai to sai a yi yabo ga wannan dukiya domin halaka ce ga dukiya idan ta fada hannun mutumin banza ko da wannan dukiya ta kwarai ce idan aka samu dukiyar kwarai ta fada hannun mutumin banza wannan dukiya ba a yabonta dukiyar kwarai ce amma ta samu hannun mutumin banza kaga ta zama dukiyar banza haka nan kuma mutumin kirki idan ya samu dukiya ta banza mutumin kirki ne amma dukiyar banza ta shigo hannunsa to shi mahalaka ta same shi dukiyar kwarai in ta fada hannun mutumin banza ta zama dukiyar banza mutumin kwarai idan dukiyar banza ta shiga hannunsa shi ma ya zama mutumin banza wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada maganar wuri guda ni'mal malu salih lil mar'i salih ma dalla da dukiyar kwarai idan ta dace da mutumin kwarai domin idan mutumin kwarai dukiyar banza ta shiga hannunsa to halaka shi take wannan babu shakka don akwai hadisi da ya zo ta riwaya da yawa na sahabban annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayyu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi duk wata tsokar nama da ta tsiro ta dalilin haram to wannan tsokar nama wuta ne mafi dacewa da ita a ranar kiyama kaga manzo Allah bai yabon mutum dan ya tara dukiyar banza la dukiyar banza abin tsoro ne hadisin yana sunan turmizi hadisin ka'ab bin ujra ya zo da lafazi innahu la yarbu lahmun nabata min suftin illa kanat an-nar aula bihi babu wata tsokan nama da za ta tsoro ta dalilin cin haram face wuta ce mafi dacewa da wannan tsokan nama tsokan nama hadisin yana sahihu ibn hibban riwaya ta jabir bin abdullah kuma ta zo da lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma ka'ab bin ujra يا كعب بن أجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من صهت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا يا كعب بن أجرة دون tsokar naman da ta toho a dalilin cin haram wannan nama ba ta shiga aljanna subhanallah wannan musiba ce babba Allah kai mana tsaro hadisin yana al-mustadrakul imam al-hakim sahihu ibn hibban sunan tirmizi ya zo ta riwayar jabir bin abdullah ya zo ta riwayar abdurrahman bin samura sayyiduna abubakar as-siddiq sayyiduna umar ma an samu hadisin sa mawqufan wa rafa'ahu al-imam at-tabrani fil mu'jam al-kabir akwai riwayar da ta zo sayyiduna umar ne ya faɗa sannan akwai riwayar da sayyiduna umar ya jingina ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma akwai hadisin huzaifa waɗannan sahabbai gaba ɗaya sun tabbatar lallai manzon Allah ya faɗa duk naman jikin da ya toho ta dalilin cin haram wannan naman makomansa wuta ne hadisin yana sahihu sunan tirmizi hadisin 614 sahihu sunan ibn majah hadisin 4250 da silsilatu sahiha hadisi na 272 da kuma 2609 don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga gargadin sahabbansa kafin ya bar duniya game da dukiyar haram musiba ce manzon Allah ya yi ta gargadi ga sahabbai akwai hadisin jabir annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fattakullah ya ku sahabbai ku kiyaye Allah ku kiyaye Allah wa ajmilu fi talabi ba hana ku nema ba amma fa ku yi nema mai kyau ku ma halla wa da uma haruma manzon Allah ya ce ku ɗauki dukiyar da ta halatta amma wacce ta haramta ku kyale ta wannan yana sahihu sunan ibn maja hadisi na 756 da kuma sahihul jami'i sagir hadisi na 2739 da sahihu targhib hadisi na 698 annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsawatarwa ga sahabbai kuma cikin ikon Allah sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun tsira manzon Allah ya yi gargaɗi gare su kuma sun tsira wannan yasa suka samu shaidar Allah cikin alkur'ani kuntum khaira ummatin wallahi da ba su tsira ba Allah ba zai ba su wannan shaidar ba ku ne mafi alkhairin al'umma saboda abinda manzon Allah ya faɗa suna ɗauka ta'amuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar idan an ce ku yi sai ku yi idan an ce ku bari sai ku bari manzon Allah ya ce ku kiyaye Allah ta wajen neman dukiya ku kyautata ya zama kun nema ta hanyar halal a duk wata dukiyar da ta haramta wannan ku bata in ji manzon Allah to yanzu ina annabin kuma ina sahabban babu kowa duk so rasu wanda ya ƙi jin maganarsa yana can yana tare da sakamakon aikinsa bare Allah ya taimake su gaba ɗaya sun amsa mai Allah ka samu iya koyi da su akwai hadisin da al-imam al-bukhari ya rawaito yana kitabul buyu babu man lam yubali min haisu kasabal mala ka duba yadda al-imam al-bukhari yayi babin nan babu man lam yubali min haisu kasabal mala wanda bai damu ba ta ina na samu dukiya to ga babin shi in ji al-imam al-bukhari mutumin da bai damu ba kasan da jama'a da dama suna nan dukiyar inda ma za su ganta ta hanyar haram din a guji za su ɗiba neman ta ma suke al-imam al-bukhari yayi babi akai kawo hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabbai ya ati alan nasi zamanun wani zamani yana zuwa ga mutane wani zamani yana zuwa ga mutane la yubali al-mar'u ma akhadha minhu mutum bai damuwa ta ina ya samu dukiya amin halali amin harami shin ta halal ne ko haram wanda yana sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai wani zamani yana zuwa ga mutane zamanin idan ya zo mutum bai damuwa ta ina ya samu dukiya kaga annabi yana gaya masahabbai wanda a waje ɗaya kuma tsarkakewa ne gare su domin yana nuna cewa zamanin bai zo ba kaga su sun tsira kenan Allah ka samu gane wannan dalilin yasa wani masanin hadisi da ake kira al-imam abdulwahid ibn tini ya rasu a hijira ta 611 shekara 826 da suka wuce ibn hajar ya kawo bayanin su karkashin wannan hadisi cikin fathul bari a mujallar na hudu shafi na 297 ya ce akhbaran nabiyu sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi na abu huraira annabi ya ba da labari ne cikinsa bi haza tahziran min fitnatil mali me yasa annabi ya ba da labari zamani na zuwa wanda mutum bai damuwa ta ina ya samu dukiya ta halal ko haram annabi yana faɗi ne yana ba da labari ne labarin gaibi saboda zamanin bai riga ya zo ba yana ba da labarin zuwan zamanin saboda gargadi saboda tsawatarwa game da fitinar dukiya domin dukiya tana da fitina wa huwa min ba'd dalail nubuwatihi wannan yana cikin dalilai da suke nuna mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka yasa duk littafin da aka rubuta na mu'jizar manzon Allah to zaka taras da wuya ba a kawo hadisin nan ba manzon Allah ya ce wani zamani na zuwa idan ya zo mutum bai damuwa ta ina ya samu dukiya shin ta halal ne ko haram kuma musulmi ne Allah ka saba mu bane لإخباره بالأمور التي لم تكن في زمانه kaga manzon Allah ya bada labarin abin da a zamanin sa babu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu in ji wannan malamin abdulwahid ibn tin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mutum bayi da wannan siffa na neman dukiya ta kowace hanya wa wajhu zammi min jihati taswiya bainal amrayn daidaita daidaita haram da halal shine abin da ake kushewa yaya za a yi a gane kana daidaita tsakanin halal da haram saboda baka bincike duk mutumin da bai binciken ta ina na samu dukiya to bai damu da hanyar da yake samu ba domin inda ya damu da gefen halal duk ta inda dukiya za ta zo masa sai ya yi nazari a kanta wato rashin daidaitawan rashin binciken wanda ke gwada an daidaita shine abin kushewa shine aibu wanda shine siffar mutanen da za su zo a wannan zamani Allah ka samu tsira mu karanta babi na gaba babi na 141 al-imam al-bukhari yace man asbaha aminan fi sirbihi wannan babi yana bayani akan mutumin da ya wayi gari ya aminta cikin jama'arsa ya wayi gari da amana da zaman lafiya a cikin jama'arsa babi akan wannan mutumin wato fi kaunihi wannan kalma tana da ma'anoni da dama fi sirbihi kalmar asirbu akwai malamin nahawu sananne shahararre wanda ake kiransa abu muhammad abdullahi bin ja'far ibn darasta waihi ya rasu a hijira ta 347 shekararsa 1090 da rasuwa ya ce wa inna masirbu hahuna abinda ake nufi da asirbu da ya zo cikin hadisin manzon Allah malin rajuli min ahlin wa malin shine ka tashi da safe iyalinka gaba ɗaya lafiyansu kalau jama'arka abokanka mutanen gari gaba ɗaya lafiyansu kalau wanda shine abin da ake nufi kamar yadda ibnu manzur ya kawo cikin lisanul arab a mujallar na bakwai shafi na 160 al-imam al-bukhari ya yi babi akan mutumin da zai tashi da safe cikin lafiya cikin zaman lafiya ga babinsa حدثنا بشر بن مرهوم قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الرحمن بن أبي شميلة الأنصاري القبائي عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري عن أبيه يكربو حديث daga babansa shine Ubaidullah bin Mihsan al-Ansari kuma akan kira shi Abdullah bin Mihsan al-Ansari wannan sahabi domin baban nashi sahabi ne akwai sabani da malaman tarihi suka yi game da ko yana cikin sahabbai wannan shine kadai hadisin da ya ruwaito a rayuwarsa akwai sabani game da cewa yana cikin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam ko a'a akwai littafin ibn hajar littafin ilmun rijal da ake kiransa tahzibu tahzib tahzibu tahzib yana mujallar na biyar shafi na 341 ibn hajar ya ce da shi da ibn abdul barri aksaruhum yusahhihu suhbatahu akasarin masana suna inganta cewar baban wannan tabi'i ya tabbata sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa adrakan nabiyya wa ra'ahu lalle yayi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan sahabi shi ya rawaito an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace man asbaha aminan fi sirbihi wanda ya wayi gari da amana cikin jama'arsa cikin jama'arsa wato abin da ya shafi a tariku a hanyar da kake tafiya akwai zaman lafiya walbalu a tunanin kama akwai kwanciyar hankali wal wa zuciyarka akwai nutsuwa wal nafsu wal jama'a jama'ar da kake hulɗa da su a garin da kake duk akwai zaman lafiya wannan shi ake kira asirbu in ka duba sharhin hadisin cikin tuhfatul ahwazi mujallar na bakwai shafi na goma sha ɗaya abinda ake nufi abinda manzo yake nufi min alhadisi almubalaga fi husulil amni mutum ya kai makura wajen samun zaman lafiya wato an wayi gari a cikin jama'arka akwai amana babu tashin hankali mu'afan fi jasadihi sannan mutum ya wayi gari da lafiya a jikinsa inda hu ta'amu yaumihi sannan yana da abin da zai ci a ranan kadai a ranan kadai ba shi da na gobe amma na ranan yana da shi sai manzo Allah ya ce faka annama hizat lahu dunya shi wannan mutumin kamar duniya ce aka tara aka bashi saboda haka bai kamata ma ya ce yana cikin kunci ba Allah ka samu gane faka annama hizat lahu dunya kamar duniya ce aka tattaro idan aka ce hizat lahu jumi'at lahu ka annama jumi'at lahu duniya kamar duniya ce aka taro masa wata riwaya kuma aka ce bi hazafiriha wato da ainihin sassanta wato gaba ɗaya duniyar kudu da arewa gabas da yamma aka dunkula Allah ya ce gashi na baka idan dai ka tashi da safe a garinka akwai zaman lafiya a jikinka akwai zaman lafiya iyalanka suna da zaman lafiya kana da abin da zaka ci na ranan kawai manzon Allah ya ce da kai da wanda aka bashi duniyar gaba ɗaya matsayin ku guda in ka duba tuhfatul ahwazi mujallar na bakwai shafi na goma sha ɗaya malamin ya ce wal ma'ana fa ka'annama u'tiyad duniya bi asriha idan dai ka tashi garin da kake akwai zaman lafiya jikinka ma haka iyali haka to amma babu da abinci sai dai na ranan kawai manzo Allah ya ce kamar an baka duniyar ne gaba dayanta al-imamu turmizi ya rawaito hadisin nan yana kitabu zuhudi yana babun fi tawakkuli ala Allah inda al-imamu bukhari ya aje babin kenan babi game da tawakkali ga Allah haka nan ibnu majah ya rawaito hadisin nan yana kitabu zuhudi babul qana'a ibnu maja ya aji hadisin a babul qana'a wato mutum ya gamsu da ni'imar da Allah ya masa wanda shine abin da ya kamata musulmi ya tabbata a wannan sifa ka zama mai gamsuwa da ni'imar da Allah ya maka hadisin yana sahihu sunan tirmizi hadisi na 1913 yana silsilatu sahiha hadisi na 2318 sannan akwai irin wannan hadisi riwayar abu dardai shi ma sahabin manzon Allah ne abu darda ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce man asbaha mu'afan fi badanihi wanda ya wayi gari da lafiya a jikinsa aminan fi sirbihi yana da amana cikin jama'arsa inda hukutu yaumihi yana da abin da zai ci a ranan faka annama hizat lahu duniya kamar dai duniya ce aka tattaro aka bashi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi sai ka ce ya dace da halin da musulmai suke ciki a wannan kasa musulmai ke cikin fargaba da razana da tashin hankali a lokaci guda Allah madaukaki ya kauda wannan tsoro amma da yawa ana samun musulmin da har yanzu ba su yi ma Allah godiya ba wannan hadari ne mai girman gaske ga dai hadisi na a gabanka a littafi hadari ne mai girman gaske ga rayuwar musulmi wallahi domin babu wanda ke iya baka wata ni'ima banda Allah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah babu wata ni'ima da za ta samu dan adam in ji Allah face daga Allah ne shi kadai ba wanda ya isa ya baka wata ni'ima sai shi in ya baka baka gode ba to babu shakka kana cikin hadari al-imam al-munawi a littafin faidul qadir mai sharhin jami'ul sagir na al-imam suyuti yana mujallar na shida shafin 88 ya fassara wannan hadisin ya ce man jama'a Allahu lahu baina afiyati badanihi duk mutumin da Allah ya haɗa masa na ɗaya ya ba shi lafiyar jiki wa amni qalbihi haisu tawajjaha ya ba shi lafiyar zuciya zai tashi ya tafi gari na gabas lafiya ya je gari na yamma lafiya ya je kudu ya je arewa lafiya shi kaga zuciya ta nutsu kenan domin idan zuciyar ba ta da nutsuwa ba za ka yi wannan tafiyar ba wato jikinka da lafiya sannan za ka yi yawo cikin ƙasa da kwanciyar hankali in ji al'imamul munawi wa kafafa aishihi bi kuti yaumihi sannan ya ma samu abin da zai ci na ranan kurum wa salamatu ahlihi sannan iyalansa gaba ɗaya Allah ya kubutar da su ba fargaba a gida ana zaune ana walwala ba mai tashin hankali sai ce fakat jama'a Allahu lahu jami'an ni'am Allah ya haɗa ma wannan mutumin duka ni'imar da ake iya ba ɗan adam allati man malaka duniya inda a ce duniya ce mutum ya mallaka fa lam ya hasul ala gairiha bai samun ni'imar da ta wuce wannan wanda Allah ya bashi duniya gaba ɗayanta ai abin da yake murna a kai shine iyalansa na zaune lafiya shi ma yana zaune lafiya ya samu abin da zai ci aƙalla ranan sannan zai yi walwala zai tafi ko'ina wanda ma ya mallaki duniya ni'imar da ya samu bata wuce haka ba in ji al'imamun munawi sai ya ce fayan bagi allah ya stakbila yau zalika illa bi shukriha bai kamata wannan ranar ta wuce bai ce ma allah na gode ba bai kamata ba bai kamata wannan rana ta wuce ba tare da ya ma allah godiya ba kuma wani abu da ba mu sani ba shine ita ni'imar Allah ba gaba ɗaya take zuwa mu bayi ba la Allah ni'imarsa a matakai yake ba mu bayi kuma ba wai kafirai ba hatta musulmi ni'imar Allah baya zuba ta gaba ɗaya gare mu yana ba da ita ne kaɗan kaɗan ya kuma ya ba mu waɗanda ke godiya ga ni'imarsa yanzu misali a suratul ali imran ya ce wa sanajizi shakirina aya ta 144 wasanajizi shakirina za mu sakawa masu godiya za mu sakawa mawa masu godiya kaga mai godiya shi ke samun sakayyar Allah sakayyar Allah ba lahira kawai bane tun daga duniya mutum yana samun sakayyarsa akan aikin kwarai da ya gabatar sannan a suratu ibrahim sai Allah ya gaya mana a aya ta bakwai wa ista'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid Allah ya sanar da cewar in kun gode min to zan muku kare kaga inda hadarin yake ba a mayi ma Allah godiyar zaman lafiyar da aka samu ba bare har ma a samu ƙarin ni'ima don haka sai aka ƙara shiga cikin bala'i domin duk mutumin da ya ƙi gode ma Allah to babu shakka bala'i na zuwa gare shi shi sa Allah ya ce wala in kafartum in kun butulce inna azabi la shadid to lallai azabata mai tsanani ne don haka idan ana maganar ni'ima ni'ima guda ce ita ce ni'ima zaman lafiya idan kana maganar ka yi arziki ne la abu huraira ya rawaito wani hadisi na manzon Allah wanda ke tabbatar mana ita rayuwar da manzon Allah ya zaba ita ce wacce karantar da mu addu'ar da manzo yake yi ma gaba ɗaya a rayuwarsa Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan Allah ka yi ma iyali na gaba ɗaya arzikin abin da za su ci na rana ɗaya kurum ashe kaga mutumin da ma ke tunanin ya tara dukiya ya ma bar ainihin salon rayuwar manzon Allah manzon Allah bai kyamaci dukiya ba ai kaga al-Imam Bukhari ya fara kawo babi akan yabon dukiya illa dai dukiyar an mata sharadi ni'mal malu salih lil mar'i salih madalla ga dukiyar kwarai in ta dace da mutumin kwarai to amma shi manzon Allah ba ma shi kansa ba hatta iyalansa addu'ar da yake Allah ka yi iyalan muhammadu arzikin abin da za su ci na rana guda banda na gobe la na yau domin gobe na allah ne don haka yasa malamai da ke kawo hadisin nan suka yi magana akan tawakkali kamar alimamu turmizi ya kawo hadisin babun fi tawakkuli alallah babi game da tawakkali ga allah subhanahu wa ta'ala domin mutumin da bai yi tawakkali ga allah ba shi ke ganin ai dole ne ai tanadin abin da za a ci gobe da jibi da gata amma wanda ya tawakkali ga Allah irin manzon Allah lalala wanda shi da kansa ya gaya mana inda ma za mu yi tawakkali ga Allah yadda ya dace Allah sai mana arziki irin na tsuntsu domin shi tsuntsu ba shi da rumbu sai ya fita ya samu ya kuma zo ya amayar ma 'ya'yansa ba zai kuma aje wani a gefen wannan shekar tasa bala gobe idan Allah ya kai shi to zai sake fita ne ya sake nemowa kuma Allah zai bashi da daidai rana ɗaya tsuntsu bai kwana da yunwa ba saboda tawakkalin da ya ma Allah subhanahu ta'ala akwai riwayar da da wannan hadisi wato yana sahihul bukhari kitabur rikak babu kaifa kana aishun nabiyyi wa ashabihi yaya rayuwar annabi ta kasance shi da sahabbansa in ji al'imam bukhari sai kawo hadisin nan na addu'ar da manzo yake allah ka sa arzikin muhammadu ya zama daidai abin da za su ci kawai wato kutan akwai riwayar da ta zo cikin sahihu muslim sunan turmizi sunan nasa'i sunan ibn maja ta dan bambanta da wannan riwaya ta sahihul bukhari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma ij'al rizqa ali muhammadan ali muhammadin quta اللهم اجعل اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا الله كسك أرزقين دا كيوا إيال محمد يزما أبين دا لاسو چكوي نوهك الإمام النووي يا شرح حديث النو game da addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi yana sharhu sahihi muslim juz'i na goma sha takwas shafiyan ɗari uku da goma sha tara haka na ibnu hajar shi ma ya sharhin hadisin a fathul bari مجلد نقوم شاد شافين داري أكو همسن دبير يكون دعاء بطلب القوت في ذلك اليوم إن ابن هجر masana waɗanda suka fassara wannan hadisi abin da manzo yake roƙon Allah ya ba shi abincin wannan ranar kudu ƙala sai ya ce fihi dalilun an samu hujja ala fadlil kafafi wa akhzil bulga min ad-dunya wa zuhdi fi ma fawqa zalika an samu hujja na mutum ya wato ya rika la'akari da iya abin da zai ci kada ya ɗora buri ga abin da ya wuce wannan domin idan ka rage burin kana rage makanka bala'in zaman duniya ai akasari abin da ke hallaka mu shine buri kana hangen wani abu daban ka yi amfani da wanda Allah ya baka ba abin da bai baka ba abin da bai baka ba iyakar roƙo a kai ragabatan fi tawaffur na'imil akhirah wa isaran lima yabqa ala ma yafna fayambagi ibnu hajar ya ce ya kamata an taktadiya bihi ummatuhu fi zalika ya kamata al'ummarsa su yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam akan haka su yi koyi da manzon Allah akan haka in ji ibn hajar ya kamata al'ummar annabi su yi koyi da shi akan haka manzon Allah ya ce wanda aka bashi abin da zai ci na rana ɗaya kamar an bashi duniya gaba ɗayanta kuma addu'arsa kenan Allah ka sa zuriyata ma arzikin su ya zama iya haka to shin kai da kake da abin da zaka ci fiye da kwana bakwai ba wuya ma ya kai shekara guda abin da zaka ci ya kai na shekara saboda ya dan ja baya sai ka ci an shiga fari la babu fari da aka shiga Allah ka tsare mu yana daga fassaran da malamai suka yi wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam bayanin da ya zo cikin tuhfatul ahwazi a mujallar na bakwai shafi na 22 al-imam al-qurtubi aka dauko bayaninsa al-imam al-qurtubi ya ce ikfihim min al-quti bima la yurhiquhum ila dhullil mas'ala ya Allah ina roƙonka ka isar ma zuriyata iyalina ka isar musu game da abin da za su ci gwargwadon abin da wato matsin da ba zai kai su ga yin roƙo ba wannan fassara guda kenan da malamai suka yi ma hadisin ka ba ma iyalai na wadatar da za ta hana su yin roƙo domin idan ba su kai ga roƙo ba to Allah ya tsare su amma idan bukata talauci ya tsananta yadda za su kai ga roƙo to wannan abu ya yi muni wala ya kunu fihi fudulun ya ba'asu ala tarafuhi wa tabassut fi duniya al-imam al-qurtubi yace kuma abinda annabi yake nufi Allah kada ka ba ma zuriya na dukiyar da za ta zama tana da yawa wacce za ta sa su shimfiɗa duniya a gaban su manta makoma lahira irin wannan dukiyar karka ba su da yace wa ma'anar hadisi annahu talaba al-kafafa fa innal quta ma yaquta al-badan wa yakufu anil haja abinci shine wanda ya baka kuzari sannan ya tsare ma bukata idan dai Allah ya baka irin wannan dukiya to shikenan wa fi hadhihi alhala salamatun min halatil gina wal faqr jami'an wanda kuma in ka dubi tarihi na addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali kamar yadda muka bada misali da addu'ar da ya ta sashin arziki ta sashin dukiya manzo Allah ya ce Allah iyali na ka musu arzikin iya abin da za su ci kamar yadda ibn hajar ya fassara da cewa na rana guda kurum ta sashen arziki amma in aka zo ta sashen lafiya fa ka roro addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisai wani irin addu'a annabi yayi game da zaman lafiya sai in ka in ka hada sai kaga akwai bambanci addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta wajen zaman lafiya kamar misali akwai hadisi rifa'a bin rafi bin malik al-ansari yace akwai ranar sayyidina abubakar yan lokacin yana shugabanci kama abubakar ne siddiqu alal mimbari sai na abubakar ya miƙe kan mimbari sun baka sai ya dinga kuka zamanin sai na abubakar yana shugabanci allah ya kara masa yarda da ya hau kan mimbari ya kuka faƙala can sai ya ce wa mutane kama rasulullahi amal awwal abin da ya sa na yi kuka annabi sallallahu alaihi wasallam a shekarar farko da ya hijira zuwa garin nan zuwa madina ya tsaya kan mimbari sun baka sai ya yi kuka wannan kukan na manzon Allah ya sa nima na yi nawa yanzu duba yadda sahabbai suke ƙoƙarin koyi da manzon Allah inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana ya dariya sai su yi dariya in sun zo daidai wannan gaba inda manzon Allah ya yi kuka wajen magana in sun zo ba za su faɗi maganar ba sai su ma sun yi kuka wai saboda dai su dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka samu iya koyi da su lokacin da manzon Allah ya kuka akan mimbari faƙala sai ya ce masahabbai is'alullah al'afwa wal afiya ya ku sahabbai na ku rika roƙon Allah ya yafe muku sannan ku rika roƙon Allah ya ba ku lafiya ya ba ku zaman lafiya in ka duba sharhin hadisin ibn al-asir ya ce al'afiya an taslama min al-askami wal balaya wa hiya siha asali al'afiya da as-siha ma'anarsu guda yana yana nihayatu fi garibil hadisi wal afar juz'i na uku shafin 265 manzon Allah ya ce masahabbai ku rika roƙon Allah ya wasa ku rika roƙon Allah ya ba ku zaman lafiya sai annabi ya ce masahabbai fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al yaqin don a bayan Allah ya ba mu mutum imani babu kyautar da Allah ya ma dan adam khairan min al afiya kyautan da tafi zaman lafiya alkhairi babu ita in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ku rika roƙon Allah zaman lafiya domin a baya ga imani da aka baka domin kyauta Allah ya maka me kai Allah ya baka imani babu abin da kai ga wasu manyan mutane masu manyan mukamai suna nan kafirai kai me kai Allah ya baka imani ka zama musulmi ba abin da kai kyauta kawai Allah ya maka to bayan kyautar da Allah ya ma mutum na imani manzon Allah ya ce babu kyautar da Allah yake ma dan adam wanda ya fi zaman lafiya saboda haka sai manzon Allah ya ce ku yi ta roƙon Allah zaman lafiya kaga wancan da muka yi maganan arziki dukiya manzon Allah ya ce Allah in zaka ba iyalai na arziki kar ya wuce abincin rana daya ka lura ka kwatanta waɗannan hadisai wannan ko game da zaman lafiya sai da manzon Allah ya kuka saboda musiba ba ta da daɗi manzon Allah ya ce ku riƙa roƙon zaman lafiya don baya ga imani babu kyautar da Allah ya ma ɗan adam fiye da zaman lafiya hadisin yana sahihu sunan tirmizi hadisi na 2821 wato as-salama fi din min al-fitna wa fil badani min sayyi al-asqam wa shiddat al-mina masu sharhin hadisin suna cewa abinda manzo Allah ke ce masa habbai ku rika roƙon Allah ya kare ku daga fitina ta addinin ku ku rika roƙon Allah ya kare ku daga bala'i da zai auka ma jikunan ku ku rika roƙon Allah ya kare ku daga fitintinu na rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sahabbai wannan umarni kuma sahabbai sun dauki umarnin suna suna aiki da shi akwai hadisin ubada ubada bin samit wanda ke cikin al-musannaf na ibn abi shayba hadisi na 3919 ubada bin samit yace allahumma inni as'aluka al-amna wal iman Allah ina roƙonka ka bani amana shine zaman lafiya da imani saboda su ne mafi girman kyautan da Allah ya ma dan adam imani number one na biyu zaman lafiya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasabra washukura walgina wal afafa wannan addu'a ce ta ubada bin samit shi kansa annabi da ya gaya masa habbai bai zauna ba in ka bi tarihinsa a kowace rana da safe sai annabi ya roki Allah ka bamu zaman lafiya da yamma sai annabi ya roki Allah zaman lafiya hadisin da ya zo daga abdullahi bin umar ya ce lam yakun rasulullah ya da'u haula da'awati manzon Allah bai taba watsi da waɗannan addu'o'in ba bai taba bari ba in ji Abdullah bin Umar hina yumsi wa hina yusbihu idan yamma ta yi kuma in gari ya waye manzon Allah zai ce Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya Allah ina roƙonka yafewa da kuma zaman lafiya fi duniya a nan duniya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya ya sake maimaitawa fi dini Allah ka bani zaman lafiya cikin addini na wa duniyaya da duniyata wa ahli da iyalaina wa mali da dukiyata Allahumma sutur aurati Allah ka suturta abinda nake al'aurata wa amin rawati Allah ka natsar da ainihin abinda nake razana wato nake tsoronsa wa hafadni min bayna yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bika an ugtala min tahti Allah ka tsare ni wato ta gabana da bayana ka tsare ni ta wato damana da haguna sannan ka tsare ni ta samana kuma kada ka kyale in nutse ta karkashi na wato kada zunubi ya yi sababin da zai sa Allah ya halaka ni wannan hadisi ya tabbatar mana manzon Allah ya san muhimmancin zaman lafiya ya fi kowa sani saboda ka yi umarni ga sahabbai ku roƙa kuma bai tsaya ba kowace rana da safe zai roƙa da yamma zai roƙa haka ya dinga yi hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 2349 da kuma sahihu sunan ibn majah hadisi na 3135 da sahihu targhib hadisin 659 don haka idan ana maganar ni'ima wacce Allah ya ma dan adam kamata ya musulmi ya zama mai tunani wace ni'ima ce tafi girma ita ce zaman lafiya idan ana batun dukiya wannan dukiyar manzon Allah bai dauke ta da komi ba in bata dace da sifofin da ya sanya ta ba Allah tabaraka wata'ala ya bamu kyakkyawar fahimtar sunnar manzonsa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah wannan hadisi ya tabbatar da cewa zaman lafiya ni'ima ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man asbaha aminan fi sirbihi wanda ya wayi gari da amana cikin jama'arsa mu'afan fi jasadihi yana mai lafiya cikin jikinsa indahu ta'amu yaumihi yana da abin da zai ci a wannan rana fa ka'annama hizat lahu dunya wato kamar an tattaro masa duniya ne wannan yana daga cikin dalilai waɗanda malamai suke kafawa akan cewa zaman lafiya da lafiyar jiki ta kanta wato ni'ima ce akwai kuma hadisin abdullahi bin abbas wanda ya zo cikin sahihul bukhari kitabun rikak babu la aisha illa aishul akhira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'imata ne magmunun fihima kafirun minan nasi as-sihhatu wal farag akwai ni'imomi guda biyu wanda mutane da dama suke watsi da su mutane da dama suna watsi da su wato ashe watsi da wannan ni'ima tun tuni annabi sallallahu alaihi wasallam ya hanga don haka yasa ya bamu labari yace as-sihhat wal farag lafiya da kuma walwala ni'imomi ne da mutane da yawa suna watsi da su idan aka ce magbunun fihima da larabci gabina shay'a bi ma'ana nasiyahu nasiyahu wa agfalahu wa jahilahu mutum ya yi watsi da abu shine ake kira gabinahu da larabci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai ni'imomi guda biyu wanda mutane da yawa suna watsi da su na farko ita ce lafiya sannan na biyu walwala ya zama kana da lokaci kana da kana da damar kai abin da kake so to kana da ainihin lokaci kana da hutu hadisin yana sunan tirmizi hadisi na 2305 kamar yadda al-imam bukhari ya rawaito shi wata riwaya da ta zo cikin al-mujamul kabir hadisi na 631 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'amnu wal afiya zaman lafiya da nutsuwa wato shine kwanciyar hankali ni'imata ne magbunun fihi ma kasirun minan nas ni'imomi ne guda biyu wanda mutane da yawa suna watsi da su akwai ma hadisin Anas bin Malik wanda ya tabbatar da haka don haka yasa masana hadisi suke tabbatar da zaman lafiya da lafiyar jiki ni'ima ce mai girma alkali da ake alkadi abubakar ibn al-arabi babban malami ne na hadisi ya ce ikhtulifa fi awwali ni'imatin lahi alal abd malamai suka yi ta kokarin su gane shin wace ni'ima ce ta farko gabawa wace ce ni'imar farko gabawa saboda haka saboda hadisin da muka karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lokacin da yake masahabbai umarni su roƙi Allah zaman lafiya yake fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqin khairan min al-afiya wannan hadisin sai ya bada amsa wato abu na farko ni'ima da tafi girma da Allah ya dan adam ita ce imani akwai waɗanda suke cewa rayuwa ce ai idan mutum bai zo da rai ba yaushe imani zai amfane shi lala abu na farko shine imani shi yasa ya ce wal awwal aula ya'ani alqawlu bi anna awwal ni'mati Allah 'ala al-abd huwa al-iman ni'imar farko da Allah ya ma dan adam ita ce imani saboda haka duk mutumin da ya samu kansa musulmi wannan kadai yana wajabta masa godiya ga Allah subhanahu wataala domin ni'ima ce mafi girma yace fa innahu ni'matun mutlaqa wa amma al-hayat was-sihha ni'ima ta biyu ita ce ta rayuwarka da kake da rai ni'ima ce wanda wannan tunani yana hana mutum ma ya kashe kansa domin akwai wanda damuwar duniya take sa ya rataye kanshi wanda yana gwada maka jahilcinsa game da kyautar da Allah ya masa mafi girma Allah ya maka kyauta ya kawo ka duniya zuwanka duniyan kyauta ne nawa ka ba Allah kafin ya zo da kai inda Allah bai ga daman zuwanka ba wallahi da ba a san da kai ba da ka gan mu yanzu muna doron ƙasa Allah ne ya nufa za mu zo kaga kyauta ce ya mana to bayan kuma ka zo duniya Allah ya maka wani kyautan ya baka imani waɗannan kyaututtuka guda biyu da Allah ya baka ai kamata a ce wata damuwa ta sa har ma ka manta girman waɗannan ni'imomi ba bare ma da Allah ya yi kaɗan adam in ana kirga su suna da yawa kamar yadda ibn al-arabi ya faɗa Allah ya halicce ka ni'ima ce da ya halicce ka ya fito da kai ɗan adam ni'ima ce ka lura mana ba ga wasu ba Allah ya halicce su karnuka wasu aladu wasu jakuna in Allah ya ga dama yana iya fito da kai jaki ai ta duka ko Allah ya fito da kai dan adam da ya fito da kai dan adam nawa ka bashi ba abin da ka bashi wannan tunanin ya kamata in akwai imani in babu butulci a zuciyar bawa ya zauna ya yi tunanin Allah ya yi shi mutum wallahi shi kadai ya isa ya ma Allah godiya sai ce to bayan an yi ka mutum aka yi ka da- aka baka imani ya ce ni'imatun dunawiya wala takunu ni'ima haƙiƙa amma kasancewar an baka zaman lafiya kuma wato shine ni'ima ta biyu amma zaman lafiyan ba shi da amfani idan ya ce illa idan sahabatil iman idan aka baka zaman lafiya ita ce ni'ima ta biyu bayan imani wannan ni'imar ba ta da amfani gare ka idan ba ta dace da imani ba wato shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara gabatar da imani idan mutum mumini ne aka ba shi zaman lafiya to ya sani Allah ya mar kyauta mafi girma a duniya wa hina izin yukbanu fiha kasirun minan nasi wannan lokaci sai a ce ai da yawa mutane sun yi watsi da shi saboda ai kamar dan kasuwa ne yace kamar dan kasuwa ne ya zama yana da jari wannan jari yake juyawa yake samun riba ba a cewa ya yi hasara sai lokacin da aka ce wato uwar kudin ma- wato dukiyarsa ta narke to kai ne allah maɗaukaki ya baka imani ya baka zaman lafiya ya baka ainihin jarin samun aljanna sai aka waye gari mutum ya mutu ma babu godiya ga ni'imar allah subhanahu wa ta'ala Wa- wannan yasa ibn al-arabi ya ce fal ya haris ala allah ya gabina bi an ya turuka shukurallah ala ma an ama bihi alai ya kamata mumini ya dubi wannan ni'ima ya tabbata ya yi ma Allah godiya a kai saboda idan baka yi ba to a kiyama mutum zai yi nadama me dalili tunda zaman lafiya ya tabbata ni'ima ne shi ko Allah ya faɗa mana a suratul takasir kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna al-jahim thumma latarawunnaha ayna al-yaqin thumma latus'alunna yawma izin 'anil na'im duk ni'imar da Allah ya muku wallahi sai a muku tambaya akwai ma hadisin Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani game da tambayar da za a yi a ranar kiyama din inna awwala ma yus'alu anhu yawmal qiyama ni'imar farko da Allah zai ma dan adam tambaya inji Annabi sallallahu alaihi wasallam minan na'im manzon Allah ya ce Allah zai ce ma bawa an yuqalu lahu alam nusihha laka jisam- jismuka ya kai bawa ba mu baka lafiya a jikinka ba wannan ita ce tambayar farko wanda ruwiyaka min alma'il bari da muka baka ruwa mai sanyi kasha Allah baya tambayan ka ban baka miliyan dubu ba a'a ashe ban baka zaman lafiya ba zaman lafiya ni'ima ce mafi girma a baka lafiya a jikinka lafiya a garinka ita ce tambayar farko da Allah zai mana a kiyama Allah ka samu iya amsa hadisin yana sahihu sunan tirmizi hadisi na 3358 mu ci gaba da karatu babi na 142 imam al-bukhari ya ce tuibin nafsi babi da ke magana akan daɗin rai ka ji ranka ya yi daɗi kana murna shi ma ni'ima ne wanda sai allah ya ma tambaya a kai حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة الأسلمي أنه سمع معاذ بن عبد الله بن خبيب بن الجهني يحدث يا جاء عبد الله بن خبيب هنا بعد الأباري عن أبيه دقى بابنسا شيني عبد الله بن خبيب عن أمه شيكما يا كرؤو دقى بابفنسا تو إن حديث يزما yake da aibu kenan saboda an samu ismun mubhamun waye babban abdullahi bin khubayb masana hadisi duka ba a san shi ba wannan yasa malamai suke raunana hadisin wasu malamai suke raunana hadisin saboda samun wato kafa da aka samu tsakanin babban abdullahi bin khubayb da manzon allah sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja alaihim wata rana manzon allah ya fito gare su ya fito ga sahabbai wa alaihi afaru guslin akwai alamar yayi wanka shine afaru alama asaru yana zuwa da alama akwai alamar wanka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa tayyibun nafsi manzon Allah yana yana da daɗin rai wato ya fito yana fara'a yana fara'a yana, yana da alamar yana, yana cikin kwanciyar hankali yana jin daɗi shi wanda ya rawaito hadisin ya ce fazanan na annahu alamma bi ahlihi sai muke tamani ko ya samu tarawa da iyalinsa ne tayu ya samu zama da matarsa ko ya yi wasa da ita don shi zai samu mutum ya fito daga gida yana fara'a yana cikin jin daɗi haka fakunna amma ganin da yana fara'a din wannan ya sa muka yi mai tambaya ya rasulallah na raka tayyiban nafsi mun ganka da daɗin rai kala sai manzon Allah ya ce ajal kwarai kuwa sai ya ce walhamdulillah kaji da farko sun ga annabi da alamar yana cikin daɗin rai tunda har sun gane sun tuna ma manzon Allah nan take sai manzon Allah yawa Allah godiya Allah na gode ma tunda har ya tabbata da wata siffa na yana cikin jin daɗi summa zukira gina sai aka kawo bayani game da dukiya an aka yi magana game da dukiya faƙala rasulullah sai manzon Allah ya ce innahu la ba'asa bil gina ai babu laifi game da dukiya mutum ya tara dukiya sai ce liman ittaka amma ga wanda ya kiyaye dokokin Allah babu laifi game da dukiya babu laifi game da tara dukiya amma ga wanda ya kiyaye dokokin Allah sai ce amma duk da haka wasihhatu lafiya liman ittaka ga wanda ya kiyaye dokokin Allah khairun min algina tafi dukiya alkhairi wasihhatu lafiyar jiki liman ittaka ga wanda ya kiyaye dokokin Allah khairun min algina wato tafi ainihin wadata tafi dukiya alkhairi wannan ya tabbatar da cewa zaman lafiya yana gaban dukiya wasaihatu liman ittaka khairun min algina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa tibun nafsi min ni'am daɗin rai shi ma yana cikin ni'imomin Allah subhanahu wata'ala hadisin yana sunan ibn majah kitabut tijarat babul hasi alal makasib yana al-mustadrak al-imam al-hakim da kuma al-musnad al-imam ahmad hadisin ya inganta babu shakka yana silsilatu sahiha hadisin 174 ko da yake akwai mutumin da ba a san shi ba cikin riwayar hadisin shine baffan abdullahi bin khubayb ba a san shi ba amma ai sahabi ne to ko da ba a san sahabi ba ana inganta hadisi domin dukkan sahabban manzon Allah gaba ɗayan su an ce masu adalci ne ba a kin karban hadisin wani sahabi wannan dalilin yasa malamai suka inganta wannan hadisin kaga wannan hadisin kai tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar bi anna sihata minan na'im ya tabbatar da cewa lafiya tana cikin ni'ima allazi yatamatta'u bihi kuma manzon Allah ya tabbatar da cewa lafiya tana gaban dukiya bare ma a tunaninka zaka gane ana cewa la fa'idatu fil gina ma'al marad a baka dukiya kuma ga rashin lafiya wannan dukiyar ba za ka more ta ba ashe dukiyar ba ta da tasiri idan babu zaman lafiya don haka yasa zaman lafiya ke gabanta kuma yana daga wato ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da Allah ya rage wa bawa yana daga kyautar da ya mana mu masu muminai mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da mu cikin su manzon Allah ya tabbatar mana cewa duk abin da musulmi wato ya bata masa rai to Allah yana rubuta masa lada idan dai harshensa bai furta wata kalma mara kyau ba wato ranka ma ya ɓaci in dai kai musulmi ne kai haƙuri mala'ika na rubuta ma lada akwai hadisin da ya zo cikin sahihul bukhari hadisin abu sa'id al-khudri da abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma yusibul muslim min nasabin babu gajiya da za ta samu musulmi wala wasabin babu cuta da za ta samu musulmi wala hammin babu damuwa damuwa ta kana son abu baka da shi shine hammun kana son abu amma baka iya samun shi ba to wannan damuwar da ta same ka wala huznin koko bakin ciki shine abin da ya riga ka rasa shi kana tare da wata ni'ima ne sai ka rasa ta wani ake kira alhuznu saboda bakin ciki akan abin da ka rasa wala azan ko wani abu da ya cutar da jikinka wala gammin babu takaici da zai samu zuciyar musulmi ma yubayyiqu alal qalbi duk abin da zai shigar da kunci zuciyar musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta shaukati yushaquha wato hatta shaukata yushakuha hatta kaya da za ta soki musulmi kaya in ta soki musulmi illa kafara Allah biha min khatayahu a dalilin haka Allah yana ta gafarta mu bawa zunubinsa duk abin da ya samu musulmi mara kyau riba ce gare shi lada yake dada samu don haka musulmi ba shi da asara a rayuwar shi babu dalilin da zai sa musulmi ya yi bakin ciki akan wani abu da ya rasa a rayuwar shi babu shi domin damuwar in ta same ka lada ne ka so ka sai abu baka da kudin shi lada za a rubuta ma in dai kayi hakuri da hukuncin da Allah madaukake ya maka hadisin yana sahihul bukhari kitabul marba babu ma jaa fi kafaratul marab hadisi na 2318 hadisi na gaba haddathana am haddathana akhbarani ibrahim bin al-munzir ko حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا معا يتي معا يا بام لاباري قال حدثنا معا انا كرنس معا بن عيسى القزاز معا بن عيسى القزاز yana cikin almajiran al'imamu malik yana cikin almajiran imamu malik ana cewa ma duk almajiran imamu malik babu malami da ya fi tabbatar aka fi karɓar maganarsa irin ma'an din nan ma'an binu isa Allah maɗaukake musu rahama an mu'awiya ta bin salihin alhaburami an abdurrahman bin jubair bin nufair an abi babansa shine jubair bin nufairin alhaburami ya yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi magana a kansa a baya anin nawas bin sam'an al-ansari ya karbo hadisin daga nawas bin sam'an al-ansari annahu sa'ala rasulullah yayi tambaya ga manzon Allah haka ne ko ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi game da halin kirki da kuma hali na laifi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace al birru husnul khuluqi abinda ake kira al birru wanda yazo cikin alqur'ani wato kirki shine husnul khuluqi kyawun hali wal ismu laifi kuma ma hakka fi nafsika shine abin da ya kaikayi a cikin ranka wa karita an yattali'a alaihin nasu kana kin mutane su tsinkaye shi mun karanta hadisin nan a baya hadisin 295 hadisin yana cikin riwaya ta al-Imam Muslim kitab al-birri was-sila wal adab babu tafsir al-birri wal ismi amma yanda yazo cikin sahihu Muslim al-birru husnul khuluqi والإثم ما حاك في صدرك والإثم ما حاك في صدرك maimakon ما حك في نفسك duk ma'anarsa guda wato duk abin da za ka ji zuciyarka tana tana kokonto a kansa to akwai alamar laifi ne حدثنا عمرو بن, عو... بن عون قال أخبرنا حماد حماد بن زيد الأزدي عن ثابت ثابت بن أسلم البناني an anas bin malikin Allah ya kara musu yarda qala kana annabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi anas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi mutane kyawun hali wa ajwadan nasi ya fi mutane kirki wa ashja'an nasi ya fi mutane jarumtaka kaga ya kawo abubuwa guda uku ya fi mutane kyawun hali ya fi mutane kirki ya fi mutane jarumtaka ibnu hajar ya ce waɗannan abubuwa guda uku da anas ya faɗa da su ake gane kimar mutum da su ake gane kimar mutum li'annaha ummahatul akhlaqi fa inna fi kulli insanin salasu quwan kowane mutum yana da abubuwa guda uku halaye guda uku na daya algababiyya halinsa ta sashin fushi ta sashin wato yawan tunzuri wa kamaluha ash-shaja'a idan mutum aka samu mai jarumtaka ne sai a ce to wane ta sashin hali irin na ɓacin rai ya ci nasara saboda jarumi ne domin duk mutumin da ke jarumtaka to za ka samu mutum ne wanda tabbas yana da ƙoƙarin mallakar ɓacin ransa wanda shi ke baka damar ka ci nasara lokacin faɗa da abokin gaba domin mutukar mutum ba zai iya mallakar ɓacin ransa ba to ko da faɗa ake da shi nan da nan za a ci nasara a kan shi na biyansu shine ashahawaniya halin mutum ta sashin sha'awa yadda mutum ke son ya mallaki abu shi ake kira sha'awa imma mallakan dukiya imma mallakar mace wannan duk sha'awa ce na rayuwa to idan mutum aka samu yana da kirki yana yawan kyauta sai a ce wani ta sashin sha'awarsa ya kai kamala saboda wato yana yawan kyauta kaga ya nuna cewar ya fi karfin ransa domin kowane mutum yana so a ce ya tara ma kansa amma duk da haka mutum ya dauka ya bada sannan ta sashin hankali shine na uku kamalar mutum ta sashen hankali shine a samu yana kirki yana da halaye na kirki domin halayen kirki suna reflecting irin kwakwalwar mutum idan mutum kaga yana da halin kwarai to yadda alamar ya samu kyakkyawar wato ainihin tsari na hankali wanda Allah madaukake masa Anas ya bada misali game da jarumtakar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa laqad fazi'a ahlul madina zata laila akwai wani dare an taba samun wani dare da mutanen madina hankalinsu ya tashi fazi'a suka razana mutanen madina sun ji wata ƙara suka razana fantalakan nasu ƙibalar sauti sai mutane gaba ɗaya suka tinkari nahiyar wannan ƙarar da suka jin wanda shine ya kamata wato wannan yana karantar da mu idan mutane na zaune a gari su zama masu haɗin kai masu ƙoƙarin masu tunanin su kare wannan garin in an ji ƙara ta gabas bayan maza a yi ba me ya kamata a yi sai a haɗa kai sai a tunkari inda ƙarar ya zo wannan shine abin da ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma da zaran an ji ƙara ta gabas sai kaga mutum ya ruga ta yamma wato wannan bai kyauta ba saboda zai gudu ya bar 'yan uwansa su halaka kamata ya mutanen gari su tunkari inda karar ta fito anas ya ce abin da ya faru kenan fastaqbalahum annabi mutanen gari suna tunkarar gabas suna so su isa inda suka ji wannan kara ne ya faru kawai sai ga annabi a gaban su shi yana dawowa sallallahu alaihi wasallam sai ga manzon Allah a gaban su yana dawowa su fa gaba ɗaya mutanen gari sun tunkari gabas ga manzo yana dawowa shi kadai to idan ana magana jaruntaka ai ba kamar sa wa huwa yaqul qad sabaqa nasa ko ya riga ya tsere wa mutane illa sauti ya tafi ga wannan karan wa huwa yaqul yana cewa mutane lan tura'u ba za a taba razanar da ku ba lan tura'u wannan wata kalma ce da ake faɗa da larabci tuqalu inda taskinil wara idan ana so a kwantar da hankalin mutane da larabci sai a ce lan tura'u lan tura'u wato ku kwantar da hankalinku ku koma gida wato manzon Allah yana cewa na isar muku ai na tafi ba komai a koma gida shi kadai sallallahu alaihi wa sallam yace wa huwa ala farasi farasil li abi talhata uryin manzon Allah yana kan dokin Abu Talha dokin yana tsirara shine uryin don haka yasa Anas ya fassara abin da yake nufi ma alaihi sarjin wato babu siddi ma akan dokin kaga dokin tsirara yake kenan babu siddi ma a kansa wa fi unuqihi as-sayf sannan ga takobi a rataye a wuyar manzon Allah ga takobi a rataye a wuyar manzon Allah gashi akan dokin da babu ma siddi ya tafi inda karar take shi kadai kuma cikin dare mutanen gari sun hadu sun tinkari wurin sai ga manzo yana dawowa manzon Allah ya ce ku koma gida kawai an gama ai manzon Allah sai yake gaya ma Abu Talha laqad wajadtuhu bahran kai na tarar da dokin nan gwani ne da larabci akan cewa abu albahar saboda nuna gwani don haka yasa akan cewa mutum albahar ta sashin ilimi baharun fil ilmi laqad wajadtuhu baharan na tarar da dokin nan gwani ne au innahu la baharun ko manzo Allah yake cewa lalle dokin nan gwani ne wato saboda irin gudun da yake da shi gashi har ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam inda ake tamanin karar ya fito har ma mazan Allah ya dawo mutanen gari ba su fito ba a shi kaga dokin lalle ya ci ya zama gwani hadisin yana sahihul bukhari kitabul jihadi wa siyar babu shaja'a fil harbi wal jubn da kuma sahihu muslim kitabul fada'il babun fi shaja'atin nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqaddumihi lil harbi wannan hadisin yana cikin dalilai da suke tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ba matsoraci bane حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا محمد بن المنكدر القرشي عن أبيه محمد بن المنكدر شيء كرا ابن المنكدر ابن المنكدر القرشي يروي حديث دغ بابان شين المنكدر بن محمد بن المنكدر عن جابر يا كربو دغ جابر بن عبد الله صحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر يجي مزا الله يجي kullu ma'rufin sadaka duk wani halin kirki sadaka ne duk wani halin kirki sadaka ne inna min al-ma'ruf yana daga halin kirki an talqa akhaka ka tari dan uwanka an talqa akhaka ka tari dan uwanka wato mutum ya zo gidanka ka fito lokacin da zaka tare shi ko zaka je taron wani bako shi ake kira an talqa akhaka bi wajhin talqin ka karɓe shi da sakakkiyar fuska bi wajihin talqin da sakakkiyar fuska wa an tufriga min dalwika kuma yana daga halin kirki ka zuba ruwan da ke cikin guganka fi ina in akika a kwanan dan uwanka ka jawo ruwa daga rijiya zaka zuba a bokitinka sai ga wani yana jira in ka gama ka ba shi wuri shi ma ya jawo maimakon ka zuba a naka bokitin sai ka zuba a bokitinsa duba yadda manzo ya karantar da mu halayen kwarai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin yana sahihu muslim babu istihbabi talaqatil wajhi inda liqa da sunan tirmizi yana al-musnad al-imam ahmad akwai riwayar abu zarrin al-gifari Allah ya kara masa yarda inda ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an kada ku rena wani alkhairi ko mai kankantansa kada ku rena walau an talqa akhaka bi wajhin talqin ko da zaka tare dan uwa ne da sakakkiyar fuska wata riwaya da ce tabassumuka fi wajhi akika laka sadaka kayi murmushi a fuskar dan uwa ma sadaka ne murmushi ka sake fuska sai mala'ika ya rubuta ka samu lada duk waɗannan hadisai sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahihul jami'i sagir hadisi na 2908 da silsilatu sahiha hadisi na 572 akwai hadisin abdullahi bin masud jabir bin abdullah huzaifa aisha abu huraira abu jurayyin al-hujaimi sulaimu bin jabir ga hadisin wanda muka karanta a nan wato shine riwayar jabir bin abdullah Allah ya kara musu yarda wannan ya tabbata daga manzon Allah wato alkhairi ba a rena shi duk wani abu na kyautatawa kar ka rena Allah ka samu iya babi na 143 ma yajibu min aunil malhufi ma yajibu min aunil malhufi abinda ke wajaba game da taimakawa mai neman agaji almalhufu shine almustagithu almalhufu shine mutumin da ya nemi agaji wajibi ne a agaza masa حدثنا الأويسي هكذا حدثنا الأويسي شين عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه يا كربو حديث لقى بابنسا شين عبد الله بن زكوان القرشي عن أروة بن الزبير بن العوام حديث أروة بن الزبير عن أبي, أبي مراوه شين سعد الجفاري منكرنتا حديث سأبايا عن أبي ذر الجفاري سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال خير wannan shine hadisi na farko wanda ya zo cikin littafin al'adabul mufrad ya kawo shi a baya mun karanta wannan hadisin a baya hadisin 226 gashi ya sake kawo shi nan hadisin 305 saboda hadisi ɗaya yakan ɗauki ma'ana da yawa don haka yasa ya kawo shi a wancan babi ya kawo shi wannan babi an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne yafi alkhairi قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي إيمان بالله شين إيماني دا الله وجهاد في سبيله سنن جهادي أهنير الله قال سي أكتي فأي الركاب أفضل daga cikin wato bayi wani bawa ne ya fi lada idan an yanta shi shine abdalur rikab daga cikin wuya da za a yanta wani wuya ne ya fi falala kala sai manzo Allah ya ce a agalaha samanan wato shine bawan da ya fi tsadan farashi wanda farashinsa ya fi tsada wannan bawan ka kashe kuɗi mai yawa ka saye shi ka yanta wa an fasuha inda ahliha kuma wanda ya fi kima a wurin masu shi bawan da ya fi kima a wurin masu mallakansa bawan da farashinsa ya fi tsada wannan shine wanda idan an yanta shi ladansa ya fi yawa قال سيتي أفرأيت إن illam أستطيع بعض amali ya rasulallah kana ga in ban iya aikata wani aiki ya za a yi in samu lada kada ya ce tu'inu ba'i'an nan mun yi magana game da wannan hadisi kalmar da ta inganta ba za ka samu ainihin cikin lafazin hadisin ba amma ya zo cikin fathul bari a mujallar na biyar shafi na 148 asali abinda manzo ya ce tu'inu sani'an tu'inu sani'an sai aka samu kuskure wanda ya ruwaito hadisin sai ya ce ba'i'an domin kalmar suna da kusanci ta wajen rubutunsu amma abin da ya fi dacewa kenan wato tu'inu sani'an ka taimaka wa mai aiki ka taimaka wa mai aiki har ma muka ba da misali da cewar zakkan da tafi wanda ya fi dacewa a bashi zakka ba maras aiki ba ne mai aiki ne wanda aikin nasa bai wadatar da shi mutum ne yana da sana'a ko ma'aikaci ne amma albashinsa ba shi da yawa to ka taimaka in ma da kuɗi ka taimaka masa ko kuma zakka ka bashi ya fi ka ba da zakka ga wanda ma ba shi ma da aikin me hikimar haka me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara kawo tu'inu sani'an sannan ya ce autasna autasna li akhraqa ka taimaka wa mai aiki ko kuma ka yi aiki ga mara aiki wato ka yi aiki ga mara sana'a shine li akhraq domin kalmar al akhraq ana nufin malla sana'ata lahu mutumin da bai da aiki shine al akhraq da larabci ka taimaka wa mai aiki shi dama annabi ya fara gabatar da shi domin tunda an ga mutum yana da aiki zaka ga ba mai taimakon shi idan ma ana maganar matalauta a gari ce wane sai ce a wane ai mai aiki ne ba ga yana da sana'a shi to waɗanda aka fi taimako a gari zaka samu marasa aiki ne alhali akwai wani mutum mai aikin ne aikin kuma bai wadace shi ba sai ya zama ya shiga tsaka mai wuya shi can ana ganin sa ai tunda yana da aiki to yana da rufin asiri alhali kuma albashin da ake bashi bai ma biya masa bukata to wancan kuma da ya zama bashi da aiki sai ya zama an tara mai dukiya shi wannan mai aikin ya zama ya fi shiga kunci shine manzon Allah ya fara gabatar da ka taimakawa mai aiki kafin ma mara aiki mun yi magana akan wannan hadisi a baya qala sai ya ce afara aita in ba uftu shin ya rasulullah kaga idan nayi rauni kala sai ya ce ta da'un nasa mina sharri idan ba za ka iya komi ba to ka zauna ma lafiya da mutane ka kyale mutane ka raba su da sharri ta da'un nasa ka raba mutane mina sharri da sharri daga sharrinka ka raba mutane daga sharrinka wato a zauna lafiya da kai kuro manzo Allah ya ce fa innaha sadaqatun tasaddaqaha ala nafsika wannan ma sadaka ne da kake maranka ashe zaman lafiya ka zauna lafiya da mutane ba tare da ka tada hankalin kowa ba lada ake rubuta ma saboda an san kowa zai iya burga ko kowa zai iya tashi ya fitini jama'a amma sai ya zauna lafiya me yasa saboda ya samu lada wannan dalili yasa wato shi rayuwar musulmi kullum a cikin lada ne inda ya gane Allah ya sa muna ciki sai na karshe hadisi na 306 حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة هكذا حدثنا شعبة بن الحجاج بن الوردي قال أخبرني سعيد بن أبي بردة سمعت أبي yace na ji babana shine abu burda bin abi musa al-ash'ari yuhaddis yana ba da labari an jaddi daga kakana shine abu musa al-ash'ari kaga shi sa'id ibn abi burda jikan abu musa al-ash'ari ne babansa shine abu burda bin abi musa al-ash'ari jikan abu musa al-ash'ari ya rawaito hadisi daga babansa abu burda bin abi musa al-ash'ari shi kuma ya karbo daga ainihin kakansa wato shine sahabi abu musa al-ash'ari an nabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kada annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala kulli muslimin sadaqa kowane musulmi dole ne ya bada sadaka wajibi ne shine ma'anar ala kulli muslimin sadaqa kala sai ce afara aita illam yajid ya rasulullah idan mutum bai samu abin da zai bada sadakan fa fa kala sai ce falyamal falyanfa nafsahu wal yatasaddaq idan ba shi da shi yayi aiki ya kama aiki ya nemi sana'a idan ya nemi sana'a zai amfani kansa kuma zai samu abin da zai bada sadaka wannan kamar fatan alkhairi ne Allah yake wa ma'aikata duk mutumin da zai kama wata sana'a don ya rufa wa kansa asiri to Allah zai taimake shi manzo Allah ya ce ya kama aiki ya nemi aiki in ya nemi aiki to Allah zai taimaka mar ya amfani kansa kuma har ma ya bada sadaka din kala sai ce afara aita in lam yastati idan mutum ba zai iya ba fa aw yaf'al dan duk ma'anar su guda in lam yastati aw lam yaf'al idan ba zai iya ba ko ba zai aikata ba kala sai ya ce li yu'inzal hajatil malhufa to lalle ya taimaka ma mai bukata mai neman agaji shine al malhuf wannan yasa limamul bukhari yayi babi ma yajibu min aunil malhufi kala sai ce afara aita illam yastati idan idan mutum ba zai iya ba fa ya rasulullah aw lam yaf'al ko ko ba zai aikata ba afara aita illam yastati shin ka gani idan mutum ba zai iya ba ba zai iya taimaka ma wani wanda ya zo neman agaji wurinsa ba aw lam yaf'al koko ba zai iya aikatawan ba zai iya aikatawa amma ba zai aikatan ba kala sai ya ce fal ya'mur bil ma'ruf mutum yayi umarni da abu mai kyau kala sai ya ce afara aita illam yastati idan mutum ba zai iya ba fa aw lam yaf'al ko ba zai aikata din ba kala sai ya ce yumsik an sharri mutum ya kame daga sharri fa inna halahu sadaka kame wanda yayi ya zauna da mutane lafiya ya raba su da sharri wannan ma sadaka ce gare shi mun karanta wannan hadisin shi ma a baya hadisin 225 a cikin al'adabul mufrad asalin hadisin yana sahihul bukhari kitabul adab babu kullu ma'rufin sadaka da kuma sahihu muslim kitabul zakat babu bayani an nasma sadaka ya ka'u ala kulli nau'in min al-ma'ruf Allah madaukaki ya sa albarka cikin abin da muka faɗa muna roƙon Allah ya gafarta mana kuskure akwai wanda ya rubuta wata tambaya ya ce yana neman afuwa akwai mahaifiyarsa tana fama da ciwon gwiwoyi tare da hawan jini sai aka bata wani magani wanda ake hada shi da ruwan kwakwa gauraye da zuma ya ce to bayan kwana biyu sai ɗanɗanon wannan ruwan ya fara canzawa a dalilin kumfa da ke fitowa tare da shi ya ce tambayar da yake ya ce yana kumfa amma bai bugarwa sai dai fa sai an rintse ido sosai kafin a sha shi ne yake tambaya shin za a sha wannan magani wato duk wani abin da aka yi tsiminsa idan aka tsima wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da damar a sha rana farko rana ta biyu amma idan ya kai rana ta uku a zubar domin ya ta san zama giya duk abin da aka yi tsiminsa idan ya kai kwana uku a zubar da shi duk abin da aka yi tsiminsa idan ya wuce kwana biyu a zubar da shi shine mafi dacewa yana da ka'iku ulin nuha a mujallar na uku shafin 363 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك